أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو قوتا صفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 23 ga watan goma shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi al'aƙidatu tahawiyya wanda babban malami abu ja'far ne tahawi rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine majalisinmu ko zamanmu na uku bayan sake maimaita wannan littafi da muke yi a yanzu wanda darasin da ya gabata mun tsaya a gabar ganin allah da 'yan aljanna za su yi wanda yana cikin babin aƙida ka yadda cewa yan aljanna za su ga Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya labarta kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisansa ingantattu ya yi bayani sai dai ba tare da wani sharhi ko kaifiya ta irin yadda za a ga Allah ɗin ba sannan mun karanta wata gaba da malayin ke cewa kafafuwanka ba za su tsaya ba su tabbata akan addinin musulunci sai ka zama kana miƙa wuya kana sallama wa Allah cikin abubuwan da ya waje baka sallama a ƙarƙashin wannan gaba za mu tashi aƙida ta 44 inda mala yake cewa faman rama ilma ma khudira anhu ilmu walam yaqna bi taslimi fahmu hajabuhu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid wa safi al-ma'rifa wa sahih al-iman فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا وإنما منكرا تاشي ولا يسه الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تعويل الرؤيا وتعويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التعويل ولزوم التسليم وعليه دين الإسلام دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه kai tsaye da ya gaba karatun da zamu tashi zamu tashi kan aqida ta 47 ne dan na tuno din nan mun karanta fa inna jalla fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyya domin hakika ubangiji mai girma da daukaka yana siffantuwa da dukkan wata siffa ta kadaitaka man'utun bi nu'util fardaniya yana siffantuwa da siffa ta dayantaka laysa fi ma'anahu ahdun min albariya babu wani daga cikin talikai da yake da wata suna yake da wata siffa ko wani suna mai ma'ana irin na Allah subhanahu wata'ala ta'ala anil hududi wal gayat wal arkan wal a'dha wal adawat nan madu mun yi shi wallahi mun yi magana isra'i da mi'raji ba ko na samu wahami kenan amma mun yi babu wanda yake yake da littafi yake mummuna 59 ko yawa 59 yawa na ji kai karatun din mun yi shi wace gaba kenan 59 wata ammuku wa asulul qadri sirrullahi ta'ala fi khalqi ko yawa mun zo nan gurin kwarai kuwa malai ke cewa wa asulul qadri sirrullahi ta'ala fi khalqi lam yattali ala zalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal yace asalin kaddara ta me zaka samu me zai same ka me zaka rasa a cikin wannan rayuwar haka yi ta ka kare wannan kaddarar da Allah ta'ala ya kaddara wa kowa sirrin Allah ne a cikin halittarsa lam yattali ala zalika malakun muqarrab babu wani mala'ika makusanci da yake da tsinkaye yake da masaniya game da kaddarar Allah wala nabiyun mursal ko wani annabi wanda yake manzo wanda aka aiko wata ammuku wannazaru fi zalika zari'atul khizlan wata ammuku zurfafawa game da sanin ya aka yi Allah ya yi ka baki ko ya yi ka ɗan Najeriya ko ya yi ka talaka ko ya yi ka masaki ko ya yi ka da dukkan yanda ainihin wato ka samu kanka a ciki to ka zurfafa wajen sanin hikima ko ƙaddarar da Allah ta'ala ya ƙaddara maka wan nazaru da kuma bincike fi zalika a cikin hakan zari'atul khizlan wannan hanya ce ta tabewa wa sullamul hirman wannan tsani ne wanda mutum ya wato idan ya taka shi to zai zame zai fada rami dan haka wa sullamul hirman wato tsani ne na haramtawa mutum dacewa da kyakkyawar aqida da kyakkyawan imani wa darajatut tughyan kuma wato daraja matattakala ce dai har wa yau ta ƙetare iyaka falhadara kullal hadar min zalik don haka wajibi ne ka yi takatsantsan dukkan takatsantsan min zalika game da zurfafawa da bincike akan abin da ya shafi kaddara nazaran wajen nazari akan kaddara wa fikiran ko tunani akan abin da ya shafi kaddara wa wasu wasatan ko wasu wasi game da abin da ya shafi kaddara fa inna Allah ta'ala tsawa ilmal qadir domin hakika ubangiji ta'ala ya tattare ilimin kaddara an anamihi gabarin talikai gabarin bayinsa bayinsa ba su da masaniya akai wa nahahum an marami kuma ya hana su su ce za su nemi wannan ilimin na kaddara kama qala Allah ta'ala fi kitabi kaman yadda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin littafinsa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayar Allah me yasa ka kaddara kaza me yasa kaza ba ka kaddara shi ba wahum yusaluna su ne dai ababan tambaya amma ba Allah ta'ala ba a tambayarsa da ka tambayi me yasa Allah ta'ala yayi ka kaza ko me yasa yayi wani kaza ko me yasa kaza bai faru ba ko me yasa yayi kaza to wannan tambaya an hana ka yin ta kuma in ka yi ta to ka ka, ka saki layi domin Allah ta'ala ba a tambayarsa dan me yasa yayi kaza ko me yasa bai yi kaza ba kai ne za a tambaya me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba faman sa'ala duk wanda ya tambayi ubangiji lima fa'ala yace me yasa Allah yayi kaza faqad radda hukumar kitab to ko shakka babu yayi raddi ga hukuncin alqur'ani ya mayar da ya mayar wa alqur'ani martani Allah ya ce kar ai tambaya shi kuma yayi wa man radda hukumar kitab duk wanda ya raddi ga hukuncin alqur'ani kana minal kafirin ya sani shi ma ya kasance daga cikin kafirai babu wanda za a ce Allah ta'ala ya ce kar ka tambaya me yasa yake kaza kuma ka tambaya din in ya so duk abin da za a yi maka kenan da aka duk wanda ya ga kaman ya karyata alkur'ani ne ko yayi raddi ga alkur'ani an ce kar a tambaya yayi tambaya da aka duk wanda ya karyata alkur'ani ko yayi raddi ga wani hukunci na alkur'ani kana minal kafirin ya kasance daga cikin ainihin wato kafirai fa hadha jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbuhu min auliya illahi ta'ala wa hiya darajatun rasikhina fil ilm gaba ta 60 malai yake cewa fa hadha wannan bayani da kaji jumlatu ma yahtaju ilai shine abinda wato a dunkule ake da bukatuwa zuwa gare shi man huwa munawwarun qalbuhu ga duk wanda zuciyarsa ta samu haske min auliya illahi ta'ala daga waliyan Allah madaukakin sarki irin wannan bayanin a jumulce shi yake da bukata kuma an gaya masa wa hiya darajatun rasikhin fil ilm kuma wannan shine mataki na waɗanda suka samu sabati suka tabbata suka fahimci ilimi suka kuma yi zurfi a cikin ilimi li'anna al-ilma ilmani gaba ta 61 mala yace domin ilimi ya kasu kashi biyu ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi maf'udun ilimi iri biyu ne akwai ilimin da samamme ne yana nan a cikin duniya akwai ilimin da babu shi a cikin halitta kwata-kwata fa inkarul ilmi al-mawjud yanzu sanin sanin Allah madaukakin sarki sanin hukunce-hukuncen sallah tsarki azumi zakka sanin hukunce-hukunce na abin da ya shafi kasuwanci auratayya hulɗoɗi na yau da kullun kaga ilimi ne samamme di yana nan an rubuta shi a cikin littattafai malamai sun yi sharhi da ƙarin bayani akan ire-iren waɗannan ilimin mukan ilimi fanni-fanni abinda ya shafi ilimin tauhidi abinda ya shafi ilimin fikihu ilimin hadisi ilimin tafsiri ilimin nahawu da sauran abubuwa irin waɗannan duk ilimi ilimai ne kuma akwai su amma sanin ya aka yi Allah ta'ala ya yi ka kaza to wannan ilimi ne da babu shi to shi sa ka gane ilimi iri biyu ne akwai ilimin da samamme ne akwai shi akwai ilimin da kuma babu shi fa inkarul ilmi al-mawjud kufrun ka yi inkarin ilimin da yake akwai shi kafirci ilimin da yake sabon mai akwai shi ka ce baka yadda da shi ba yanzu ka ce baka yadda da tauhidi ba baka yadda da ilimin alkurani ba baka yadda da ilimin hadithi ba baka yadda da ilimin fiqh ba baka yadda da ilimin to wayannan inkarin waɗannan ilimin mukan wanda akwai su duk duniya ta san akwai su ga malamai nan suna ta koyar da su to inkarin wannan ilimin da akwai shi ka ce babu to wannan kafirci ne wadda'ul ilmi al-mafqut da'awar ilimin da babu shi ma kuma kufurin kafirci ne kaji abubuwan guda biyu ilimin kala biyu ne akwai wanda akwai akwai wanda babu wanda akwai din ka ce babu kafirci ne wanda kuma babun ka yi da'awar akwai shi shi ma kafirci ne wala yathbutu al-iman illa bi qabul al-ilm al-mawjud wa tarki talab al-ilm al-mafqud imanin ka ba zai tabbatu ba har sai kana sai ka yadda ka karbi ilimin da yake akwai ka kuma bar neman ilimin da aka ce ma babu dan ka tambaya me yasa Allah ta'ala ya baka yaya bai baka kudi ba ko me yasa ga kudi ya tara ma ga komai kana da shi amma ya hana ka yaya ko ya aka yi yayanka suka zama marasa jin magana suka zama kangararru ko ya aka yi yayanka suka zama to ainihin wato ba su samu aure ba da wuri ko ya aka yi yayanka suka zama to ba su da basira ba su da kwazo wannan duk kaga ilimi ne wanda wa zai iya baka wannan amsar a ina wace duniyar ilimi zaka je ka same shi kaddarori ne Allah maɗaukakin sarki kowa tun ran da ya halice shi a makale yake da kaddararsa ba wani motsi da za ka yi face a cikin kaddara ka kake yawo shi yasa idan ka yi shi yasa da yawa mutane imaninsu da kaddara yawanci ba wa'anda ma suka san kaddara to imaninsu da kaddara za ka ko dai ba a fahimci kaddarar nan ba ko kuma wani abu mai kama da haka in ba haka ba wani wanda za ka jawo shinsa kowa akan kaddararsa kowa da kaddararsa yake yake rayuwa wani Allah ya kaddara masa kaza wani da haka shi yasa kamar yadda muka karanta satin da ya wuce malamai suka ce in haka ne to ai baka da matsala da wannan duniyar in ka samu an kaddara zaka samu in ka rasa ai baka da wani ciwon kai a ciki Allah ya kaddara ba zaka samu ba ma asabaka lam yakul li yukhdiak wa ma akhtaka lam yakul li yusibak abinda duk Allah ya rubuta zaka samu ba zai kuskure ma ba zai same ka zaka samu abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ba zaka same shi ba zai kuskure ba zai same ka ba ko an taru don a yi maka karo-karo don ka zama irin abin da Allah bai kaddara za ka zama ba za ka zama ba ko kowa ya juya ma baya in Allah ya ce sai ka zama sai ka zama kowa da kaddara sai yake zuwa shi yasa sai ka haifi ɗa baka da abin da za ka ci amma rigarka da faci da maho amma shi kan sati guda an tara maka ya wajen sit ashirin da arzikinsa ya zo ba naka ba ne kowa da kaddara sai yake zuwa shi yasa dan an zo kasuwa wannan yana sai da littafi wannan ma ya zo kasa littafi wannan duk kaka damu kowa ma ya zo kasa nasa kowa raban zai samu ba wanda zai dauki raban ka in ka fahimci kaddara fa zaka samu zaman lafiya sosai Allah ya kaddara komai wa kullu shay'in qaddarnahu taqdiran kamar yadda numfashinka a lissafe yake a kidaye yake kyaftawar idanka a lissafe take maganar da zaka yi a lissafe take numfashin da zaka shaka a lissafe yake taka kasar da zaka taka da inda zaka je a lissafe yake to haka komai naka a lissafe yake ba wanda ya isa kuma ya hana wannan abin ya same ka sai ka samu kuma sai ka cinye shi kuma sai ka kare arzikinka kaf kafin ka bar duniyar nan ba wanda ya zai sha gaban arzikinka ya hana arzikinka zuwa wajenka shi yasa kamar yadda muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata nema babu wata rai face ar abin da Allah ya rubuta na arzikinta sai ta cinye shi za ta bar duniya nan ba wanda zai iya tare ma shi da haka ba sai ka nemi haram ba in Allah ya rubuta za ka samu dubu ɗari ba sai ka je ka yi fashi da makami ba sai ka yi kaza za ka samu dubu ɗari Allah ya rubuta za ka samu dubu ɗari sai ka ƙi haƙuri sai ka yi gajen haƙuri ka ƙi bin hanyar da ta dace sai ka je ka same ta ta haram za ka ga kamar ka samu to wannan dubu ɗarin da ka samu ko da baka bi wannan hanyar ba Allah ya rubuta za ka samu yanzu ka ka jawo kanka aiki ka same ta ta koma wata hanya da ba ba a so a buta wannan hanyar gaba ta 62 wa nu'minu billahi wal qalam daga cikin aqidan mu mun yi imani da Allah lauhil mahfuz wal qalam kuma mun yi imani da wannan alqalamin wa bi jami'i ma fihi qad raqam ko ruqim kuma mun yi imani da dukkan abin da aka rubuta a cikin lauhin mafus komai da zaman nan namu da tashinmu da tafiyarmu da duk abin da ka sani kullum fi kitabin mubi duk yana rubuce a cikin lauhin mafus yana rubuce a lauhin mafus to wannan allan lauhin mafus din da komai yana ciki komai an rubuta shi da alƙalamin da Allah ta'ala da ya halicce shi yace rubuta yace me zan rubuta yace uktub ma kana wa ma yakunu ila qiyamis sa'a auka makala sallallahu alaihi wasallam ce ka rubuta duk abin da zai faru har a tashi alkiyama alƙalamin da yayi ta rubutu shine hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga abdullahi dan abbas yace rufi atil aqlam wajafatu suhuf alƙalamin da aka rubuta kudura alƙalamin kaddaran nan da ya riga ya gudana akan abin da zai same ka an riga an dauke alƙalamin kuma takaddar da aka rubuta ta bushe ba mai iya kankarewa da haka wannan lauhil mahfuz duk da bamu taba ganin sa ba mu san kalar sa ba mu san girman sa ba mu san me ya kunsa ba amma tunda an ce akwai shi mun yi imani akwai shi haka wannan alqalamin har rantsuwa Allah ya da shi nun wal qalami wa ma yasturun falawijta tama al khalqu kulluhum ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'inun liyaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru alayhi walau ijtama'u kulluhum على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدر عليه جف القلم بما هو كائن الى يوم الى يوم القيامه gaba ta 63 mala yace wala wujita ma alkhalqu in duk duniya za ta taro kulluhum gaba daya ala shay'in akan wani abu katabahu Allah da Allah ta'ala ya rubuta shi fihi a cikin lauhil mahfuz annahu ka'inun cewa wannan abun fa zai faru li yaj'aluhu ghayra ka'inin duniya ta hada akan ba ta son wannan abin ya wakana kila ba zai yi musu daɗi ba ba daɗi talauci ba daɗi zalunci ba daɗi abubuwa ma Allah ya kaddara sai an shiga cikin wahala sai an shiga yunwa sai an shiga talauci sai an samu kamfan ruwa sai an samu kaza to in duk duniya za ta hada a tara masana game da abin da ya shafi tattalin arziki duk su zo don su yi bayani su ba da shawarwarin yadda za a fita Allah ta'ala ya rubuta sai an shiga kuma zai kai wajen shekara kaza kafin a fita wannan duk masanan da za su zo ba sai su fitar da mutane daga cikin yanayin ba sai lokaci yayi shine nan malai ke cewa idan duk duniya za ta haɗu akan wani abu da Allah ya rubuta a cikin lauhil mahfuz zai faru dan su mayar da wannan abin kai ya faru Allah ta'ala a malai ke cewa lam yakduru alai ba su da iko ba za su iya ba walau ijtama'u kullahum haka da za su haɗu gaba ɗayan su ala shay'in lam yaktubuhu Allah ta'ala akan wani abu da Allah bai rubuta faruwarsa ba a cikin lauhil mafuz li yaj'aluhu ka'in yanzu su kuma sun kwadaitu sun matsu suna son wannan abin suna so ya kasance lam yaqdiru alai ba za su iya ba sai dai a ta dabaru a ta hikimomi a je a dawo a kwan a tashi a yi mitin a watse dan wannan abin ya wakana Allah ya rubuta ba zai faru ba da haka babu wanda ya isa ya sashi ya faru jaffal kalam alkalamin fa ya riga ya bushe wanda an rubuta kaddara ta da taka duk a ciki bima huwa ka'inun da duk abin da zai wakana ya faru ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama babu wani abu sabo duk yadda kake kallon abubuwa suna faruwa haka Allah ya so su faru za su gaba da gudana ne yadda Allah madaukakin sarki ke so su gudana wannan ana so a nuna maka karfin iko da karfin mulki na Allah madaukakin sarki wa ma akhata al-abdu lam yakul li yusiba wa ma asaba lam yakul li khuti'a wa ma a kaɗa al'abd abin didda ya kuskure wa bawa kaga ka buga ka buga baka samu ba dan ya kulli yusai ba bai kasance zai samu ba wa ma asabahu abin didda ya samu bawa mai daɗi ko kishiyarsa lam ya kulli khudi'a bai kasance zai kuskure masa ba wannan baya nuna mutum ya naɗa hannu ya koma gefe ya zauna ya ce to ya an gama komai da haka babin kaddara babi ne mai zaman kansa wannan baya hana mutane kuma su tashi su yi ta fafutuka akwai hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki ya tsara sunnan rayuwa ka bi kar ka samu sakaci ko lalaci akan wannan a same ka kana tukuru kana aiki kawai ka yi aiki tukuru abin da ake so kenan amma ka sani ko ka yi aiki tukuru abin da Allah ya kaddara shi zai faru amma wannan kaddara kuma kar ta sa kawai ka koma gefe ka ce shi kenan ce tun da an riga an kaddara abubuwa in Allah ya kaddara za ka samu za ka samu in ba za ka samu ba za ka samu ba da haka bar kai kwanci ka gida Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi riko da sababi da haka kowane abu Allah ta'ala ya sanya masa sababi da haka abu sababi sannan kuma dogara ga Allah da haka wa ma a khata al'abda a ƙida ta 64 kenan lam ya kulli yusiba wa ma asabahu lam ya kulli yukhdi'a وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه أكي شكا الله يتي قبعة ستين دبير وعلى العبد واجبين أكم باوا أن يعلم يسني an Allah tabbas Allah qad sabaka ilmuhu fi kulli ka'inin ilimin sa ya riga yi duk wani abu da zai faru min kharqi a halittarsa ya san komai babu wani abu wanda yake faruwa ba da sanin Allah ba Allah madaukakin sarki ya kaddara abubuwa su faru ka koma tarihi za ga haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kaddara in zai gabatar da addini nan zai tallan addini nan sai ya sha wahala sai an jefe shi sai an masa sowa sai an watsa masa kasa sai an fasa masa goshi sai an masa kaza sai an masa kaza sai an ma atile sai an kore shi daga garin Madina shi yasa lokacin tun farkon wahayi da ya ainihin wato ya fara haduwa da mala'ika Jibril ya tsorata lokacin da ya dawo na Khadija take cewa Allah yadda Allah ba zai kunyatar da kai ba domin duk wanda ya dauko irin wannan salar rayuwar da irin wannan ainihin wato kyawawan ɗabi'un Allah baya kunyata shi amma mu je wajen ɗan baffa na warakatu bin naufal dattijo ne yana da masaniya kila zai baka haske akan abin da ka gani da aka zo wajen waraka bin naufal mai waraka ya ce warakatu bin naufal yake cewa wannan da kake ganin wanda kace ka gani namus ne dan aike ne shi aka aiko annabi Musa yake cewa kuma babu wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa da shi yace ina ma lokacin da za a aiko ka lokacin fa ba ma aiko annabi an ce yayi wa'azi ba yace ina ma ina raye ina da karfi lokacin da za a aiko ka da na taimake ka lokacin da mutanen ka za su kore ka saboda a cikin littafan da suka gabata an faɗi cewa hakan zai faru kuma ka duba yadda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana waiwaye yana makka ina son ki amma an hana ni zaman ki Allah maɗaukakin sarki yana nan zai iya turo mala'iku su halakar da ƙuraishawa amma Allah ya kaddara sai haka ya faru sai ya je ya yi kwana uku a cikin gara sauti cikin kogo kwana nawa suka yi a ciki a ɓadda sawo sai kaza ya faru sai Allah ya kaddar wannan abin sai ya faru da hakan kuma in Allah ya ga dama sai ya ce mala'ika ya ɗauke shi kai shi Madina ba sai ya sha wahala amma Allah ya kaddara ta wannan hanyar a ƙasa za a tafi Madinan sai an sha wahala sai an buya a guri kaza sai an buya adadin kwanaki kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza da haka wajibi ne bawa ya sani ilimin Allah ya gabaci komai a halittarsa fa qaddara zalika Allah ya kaddara duk abin da kake gani ta kadiran kaddarawa muhkaman mubraman kuma ya inganta wannan kaddarar kuma ya yanke hukunci akan ta za ta faru babu makawa laysa fihi naqidun ba wanda ya isa ya warware abin da Allah ya kaddara abinda Allah ya kulla sai dai shi ya kwance ba wanda ya sai kwance shi ba mai iya warwarewa wala muaqqiba babu wanda ko kaddara ta yi masa dadi ko kar Allah ya sa ta yi masa dadi babu mai wanda ya isa ya bibiya babu la muaqqiba li hukmi wala muzil ba mai iya kusar da ita wala mugayyir ba mai iya canza mata ko ya mata kwaskwari mai canza mata salo wala naqis ba mai iya rage ta to tunda dai abun nan kaddara ta riga ta riga fata sai hakan ya faru to bari a dan rage wa kaddara kaifi a dan tauye ta la naqisa ba wanda yake sai rage ta wala zaida wa ba kuma wanda yake sai ƙara min khalqi a halittarsa fi samawati a saman sa wa ardihi ko kasarsa wanda yake wa zalika min aqdil iman gaba ta 66 mala ya ce wannan bayanin da kaji shine kudirin imani wannan ita ce aƙida ta imani in kana da ita kana da aƙida ta imani ka rasa ta to maza ka neme ta ita ce irin ka ne wanda malam abdurrahman al-akhdari yake cewa yake ga ma awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani wa usulul ma'rifa kuma wannan shine asalin sanin Allah wal i'tirafu bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyati kuma wannan shine hakikanin i'tirafi yin furuci da kadaita Allah da kuma rububiyarsa kama qala ta'ala fi kitabi kamar yanda Allah ta'ala ya ambata a cikin littafin sa wa khalaqa kulla shay'in Allah ya halicci komai ba wanda ya taya shi ba wanda ya kawo wata fikira ko wani idea wajen duk halittun Allah Allah shi kadai ya halitta fa qaddarahu kuma ya kaddara halittar nan ta qadiran kaddarawa wani zai yi kaza wani zai yi kaza wani zai yi kaza wa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa kana amrun lahi al'amarin ubangiji ya kasance ƙadaran ƙaddara ce maƙadurin abin ƙaddarawa an riga an ƙaddara ta al'amuran duk da kake kallon su allah ne ya ƙaddara su faru a yadda suke faruwa wa wailun liman sara lillahi ta'ala fil qadri qasima wa ahdara lin nadri fihi qalban saqima laqad iltamasa bi wahmihi fi bahsil ghaibi sirran katima wa'ada bima qala fihi afakan athima gaba ta 67 mala yace fawailun azaba da boni ya tabbata liman sara lillahi ta'ala fil qadri khasima ga duk wanda ya zamanto yana husuma yana musu game da abin da ya shafi kaddara ga duk wanda ya zama yana musu da Allah madaukakin sarki yana husuma da Allah akan abin da ya shafi kaddara me yasa Allah ya kaza dan me yasa za a yi kaza dan me yasa bai ji daɗi ba yana yin husuma da Allah akan abin da ya shafi kaddara wannan azaba ta tabbata gare shi wa ahdara lin nadhri fihi qalban qalban saqima haka kuma azaba ta tabbata ga wanda yake kokarin hararo da zuciyarsa mara lafiya domin yin bincike akan kaddara duk wanda yace zai shiga cikin ɗakin bincike ya shiga library ya gano sirrin Allah a cikin kaddara to lalle zuciyarsa ta kamu da virus ta kamu da rashin lafiya to azaba ta tabbata ga wanda yake zai hararo da zuciyarsa mara lafiya domin yin nazari da bincike akan abin da ya shafi kaddara domin kadilta masa bi wahmihi domin ya nemi bi wahmihi da kuskurensa fi fasil gaibi wajen bincike da tone-tonen da yake yi na sanin gaibu sirran katima wani sirri ne na Allah boyayye yake neman sai ya sani ma'ana za ka iya cewa kadilta masa bi wahmihi alaƙadilta masa sirran katima bi wahabihi fi fasil gaib haƙiƙa ya nemi sanin wani sirri ɓoyayye da a baya malam ya gaya mana ko mala'iku makusanta Allah bai sanar da su kaddara ba ko annaba wanda Allah ya aiko Allah bai sanar she su sirrin Allah a cikin kaddara ba to don haka duk wanda yake neman sanin wani bayani na gaibu wanda ya shafi ainihin wato a abin nan kaddara to hakika ya nemi sanin wani sirri na Allah koyayye ta hanyar fahimtar kuskure da ya wajen kokarin tone-tone da binciken gaibin Allah na kaddara wa'ada bi ma qala fihi affakan athima kuma wa'ada affakan athiman zai zama zai dawo a matsayin affakan makaryaci athiman mai zunubi bi ma qala ga duk abin da zai faɗa fiye kan kaddara yace ai ya gano dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya yi dare ya zama ainihin wato awa goma sha biyu rana goma sha biyu ƙaddarar abin da ya sa Allah ya ƙaddara haka ya shiga ɗakin bincike ya gano duk abin da zai faɗa mana ya ce ƙarya zai faɗa domin abin da ya je neman babu wannan ilimin da yake so ya gano ya san shi babu shi shi sa wa'ada afakan afiman zai dawo bayan ya yi binciken na farko ya bata a binciken to da aka duk binciken da zai yi babu natija a cikinsa abin duk da zai fada a cikin abin da ya yi nazari da kwakwalwarsa ƙarya ne kuma ya yi laifi akan haka kuma game da duk abin da zai fada ƙarya zai fada gaba ta 68 wal arshu wal kursiyu haqqun da al arshi da kursiyu gaskiya ne yana cikin imani da gaibu babu wani wanda ya sanya ya al'arshin take ballanta na kursiyu amma lallai akwai al'arshi akwai kursiyu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya labarta haka a cikin alkur'ani a gurare daban-daban wasi a kursiyu hussamawat wal ard thumma stawa ala al'arshi duk ga sunan suna da yawa ayoyi irin wadannan a cikin alkur'ani da aka al'arshin nan girmanta da fadinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wato kamar ka ɗauki ƙwandala ne ka jefa cikin filin wato cikin daji faɗin al'arshi da girmanta idan ka ɗauki kursiyo ka ɗora ta in an danganta kursiyo da al'arshi kamar ka ɗauki fucika ne ka wurga cikin daji idan ka ɗauki sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai ka tattara su ka ɗora ka auna su da alkursiyu su kuma kamar ka ɗauki fucika ka jefa cikin filin ƙwallon ƙafa kaga wannan wani abu ne wanda gairu maƙul hankalinka ba zai iya hararo girman ko faɗin bakar ma ka ɓata lokaci kawai abinda ake so da kai ka yi imani akwai kursiyu akwai al'arshi kawai shi ke wa huwa mustaghanin 'anil arshi wa maduna sannan ubangiji madaukakin sarki ya wadatu ga barin al'arshi da duk abin da ke kasan al'arshi da aka ce ya daidaita a al'arshi ba kan ta yake ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ubangiji madaukakin sarki yana saman al'arshi da aka da aka ci shi sa malai cewa huwa mustaghanin mawadaci ne 'anil arshi ga barin al'arshi ba al'arshi bace take dauke da shi subhanahu wata'ala wa ma dunahu ubangiji kaman yanda ya dawo ya wadatu daga al'arshi to ya wadatu ga dukkan wani abu da ke kasan al'arshi muhitun bi kulli shay'in wa fawqa ubangiji madaukakin sarki muhitun bi kulli shay'in ya kewaye kowane abu da ilimin sa wa fawqahu kuma yana saman komai wa qad ajaza anil ihadati khalqa kuma hakika ya gajiyar da halittarsa gabarin kewaye shi ya gajiyar da halittarsa gabarin kewaye shi babu wata halitta duk girmanta da ta isa ta kewaye Allah subhanahu wataala amma iliminsa ya kewaye halittarsa gaba daya kuma yana saman halittarsa gaba daya wannan shi ma mun yi dogon bayani a wancan karatun da muka yi saukan farko da muka yi littafin game da abin da ya shafi istiwayin Allah al'arshi da kasantuwar ubangiji subhanahu wata'ala a sama yake kamar yadda mun kakkawo maganganun irin su imamu abu hanifa imamu malik da sauran manyan malaman mazahib da magabata na kwarai game da ainihin wato istiwayin Allah al'arshi wa naqulu inna Allah hatta khadha Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima gaba ta tamanin da ɗaya wa na ƙulu muna cewa inna Allah hakika Allah ma'ana mu aƙida mu muna cewa Allah maɗaukakin sarki ita kaza Ibrahim khalila ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗi wa kallama Allah Musa taklima kuma ya yi zance da annabi Musa zance imanin mun yi imani da haka wa tasdikan mun gaskata akan haka wa tasliman mun kuma sallama mun yadda cewa lalle Allah ya riƙe annabi Ibrahim daɗi masoyin da ba sama da shi su su biyu ne masu wannan kujerin na hulla daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah hatta khadha Ibrahim inna Allah hatta khadani khalilan kamar ta khadha Ibrahim khalila yace lalle Allah ya riƙe ni a matsayin khalil daɗi kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin daɗi. ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا yace da a cikin al'umma ta nima akwai wanda zan yi masa irin wannan san irin wannan matsayin in bashi irin wannan da sayyidina abubakar da haka Allah madaukakin sarki mu aqida mu mun yadda annabi ibrahim khalilullah ne badadin Allah ne sannan mun yadda Allah yayi zance da annabi Musa annabi Musa ya ji wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hi asaya atawakkau alaiha har zuwa karshen wannan ayoyin alqiha ya Musa annabi Musa ya yar kuzha annabi annabi Musa ya dauka da haka Allah ta'ala yayi zance da annabi Musa kai tsaye imanan wa tasdiqan wa taslima wa nu'minu bil malaika wan nabiyyin wal kutubil munazzala ala al mursalin wa nashhadu annahum kanu ala al haqqil mubin gaba ta 72 wa nu'minu mun yi imani bil malaikati da malaiku duk da ba ma ganin su amma akwai tasirin su da kuma ayyukan su kamar yanda ainihin wato mun karanta dogon bayani game da mala'iku halittarsu da girmansu da sauransu a baya da haka a nan a dunkule mun yi imani akwai mala'iku wasu an gaya mana sunayensu wasu ba a ambaci sunayensu ba wannabiyi na mun yi imani da annabawa gaba ɗayansu da wa'yanda Allah ya ba mu labari da wa'yanda ba a ba mu labarinsu ba wal kutubil munazzala da duk littattafan da aka saukar alal mursalin akan manzanni duk mun yi imani wa nashhadu kuma muna masu shaidawa annahum hakika su annabawan Allah da manzanninsa kanu sun kasance alal haqqil mubin suna kan gaskiya mabayyaniya gaba ta 73 wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina ma damu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin yace sannan mu a aqidan mu nusammi ahla qiblatina muna ambatan duk wanda yake kallon alqiblan mu yayi sallah to mu a wajenmu muna ambatansa musulmi ne muna ambatansu musulmi mumini da kuma muminai ma damu amma fa matukar bima jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam mutarifina matukar sun yadda da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin kuma suna masu gaskatawa ga dukkan abin da annabi ya faɗa ko ya bada labari to mu a wajenmu ko da muna da dan bambancin ra'ayi da su ko da muna da bambancin jam'iyya da su ko da ba garinmu ɗaya ba muna da bambancin yare ko muna da bambancin kabila da su mu a wajenmu musulmai ne duk mutumin da yake kallon gabas yana sallah sannan kuma ya yarda da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana gaskata manzon Allah a cikin dukkan labarin da annabi ya bayar sannan yana bautatawa Allah shi kadai mu a wajenmu musulmi ne wala nakhudu fillah wala numari fi dinillah gaba ta saba'in da hudu wala na hudu filla ba ma kutsawa cikin sha'anin Allah duk abin da ya shafi lamarin Allah to ba ma kutsa ba ma karambani shi ne wala na hudu filla ba ma kutsawa cikin al'amarin Allah wala numari fi dinillah sannan ba ma jayayya a cikin addinin Allah wanda ita ce aqidar salima ba ma ja'in ja ba ma jayayya a cikin addinin Allah gaba ta 75 wala nujadilu fil qur'an ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نجادل في القرآن باما جاية أتفين القرآن ko mu ce mun yadda da wannan kira'a ba mu yadda da wannan ruwaya ba ko mun yadda da wannan ruwaya ba mu yadda da wannan ba duk mun yadda alqur'ani sannan ba ma jayayya ba ma musu game da dukkan abin da yazo cikin alqur'ani wala nujadilu fil qur'an mu ba ma ja'in ja a cikin alqur'ani wa nashhadu muna shaidawa annahu haqiqa alqur'ani kalamu rabbil alamin zance ne na ubangijin halitta ba wanda ya isa ya kara ba wanda ya isa ya rage ba wanda ya isa ya canza shi yanda alqur'anin nan yake mai hizfi 60 mai surori 114 shine alqur'anin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da shi kuma mun yadda alqur'ani ne cikakke kammalalle babu wani abu da ya faɗi ko da ɗugo ballantana wasali ko kalma da aka mun yadda da wannan littafin Allah littafin Allah ne nazala bihin ruhul amin wanda mala'ika jibril ya dinga sauka da shi kaɗan kaɗan lokaci bayan lokaci bisa umarnin Allah fa'allamahu sayyidal mursalin ya dinga karantar da shugaban manzanni muhammadan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka wannan shine imanin mu gaba da alqur'ani mun yadda da alqur'ani gaba ta 76 wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin wala naqulu bi khalqi sannan a aqidan mu mun yarda shi alqur'anin nan kalamullah huwa kalamullahi ta'ala zancan Allah ne madaukakin sarki la yusawihi shay'un babu wani abu da zai yi daidai da shi min kalamil min kalamil makhluqin na zancan ababan halitta babu wani zance duk matsayinsa duk ainihin wato dadinsa da ya kai alqur'ani ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila da haka mun yadda cewa alqur'anin nan babu wani zance na kowane ne shi da za a iya kwatanta shi da alqur'ani babu shi wala naqulu sannan mu aqida mu ba ma da ba ma cewa bi khalqihi alqur'ani halitta sakai ba mu da aqidar cewa alqur'ani makhluqi ne mun yadda cewa alkur'ani zancen Allah ne sufa ce ga Allah wanda ba ta gucewa ko da yaushe da haka mu ba mu da ra'ayi ko aƙida cewa alkur'ani nan halittarsa aka yi in halittarsa aka yi kaga kamar sai yadda sauran halittu suke kariya shi ma zai kare akwai masu wannan aƙida to sai malai yake cewa mu aƙida mu mun yadda da alkur'ani kuma ba mu yadda yan akwai wani zance da za a iya kwatanta shi da alkur'ani ballantana a'udhu billahi a ce ya fi alkur'ani sannan mu ba ma cewa alkur'ani halitta ne wala nukhalifu jama'atul muslimin gaba ta 77 ba ma saba wa jama'ar musulmi in aka ce jama'atul muslimin ana nufin jama'ar da suke kan abinda annabi da sahabbansa suka rayu suka bar duniya sune jama'a ko mutum biyu ne sune jama'a kar ka dauka an ce jama'a ka dauka ga wasu dandazon mutane sun kai miliyan kaza akan bata wannan ba a kiran su jama'a a wannan istilahi in ka ji jama'a to ana nufin wayanda suke kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabbansa wayannan su ne jama'a ko da kai kadai ne za a kira ka jama'a sai a kira ka kai kadai gayya wala nukhalifu jama'atul muslimina mu a aqida mu ba ma saba wa jama'ar musulmi in dai musulmi suna kan abin da annabi da sahabbansa suke kai to ba ma saba musu ba za mu zo da wani ra'ayi ko mu zo da wata wata aqida wadda za ta saba wa ainihin jama'ar musulmi ba duk inda jama'ar musulmin da suke kan abin da annabi da sahabbansa suke kai mu muna nan ba ma saba musu ko mu kawo wani sabon sabon mas'ala dan mai suna ko dan a samu ba ma yi wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahilla yace sannan ka sani aqidar ahlus sunnati wal jamaa ba ma kafirta wani cikin musulmin da yake kallon alqibla saboda ya aikata wani zunubi matukar bai halatta wannan zunubin ba da haka ka gane wannan wala nukaffiru ahadan babu wani wanda za mu sa maka kaulasa saboda ya sha giya ko saboda yayi zina ko saboda yayi sata ko saboda yayi ƙarya ko saboda yayi gulma ko saboda ya yi annamimanci malam ya sahilla matukar bai halatta wannan zunubin ba ya sha giya ya ce halacci ya yi zane ya ce ba komai daidai ne halal ya yi karya ya ce karya halacci ya yi gulma ya ce gulma ba laifi ba ne halacce to in ya halatta yanzu halattawar ita za ta sa a kafarta shi amma matukar yana wannan laifin kuma yana yadda laifi yake to mu a wajenmu musulmi ne mai sabo ba za mu kafurta shi ba saboda yana aikata wani zunubi matukar zunubin da yake aikatawa bai kai a kai shi ga kafurci ba daya kuma zunubin bai halatta shi ba to inda babu waɗannan ɗayan abubuwan guda biyu ba wani wanda za mu ga saboda kawai ya aikata laifi saboda zafin addini ko zafin aƙida mutum ya ce wa da kafuri ne wala na ƙulu la ya durru ma al'imani zambun liman amila gaba ta saba'in da tara mu ba ma cewa la ya durru ma al'imani zambun liman amila zunubi baya cutar da imani ga wanda ya aikata shi ita ma wannan akwai aƙidar murji'a su murji'a mun sha karantawa a nan murji'a su inda ka yi imani je dukka tobarar da za ka yi kai ba zai taɓa imaninka ba to mu ba mu da wannan aƙidar ba za mu ce kana da imani kuma kana zunubi amma wannan zunubin baya rage imanin baya cutar da imaninka ba ba za mu faɗa ba shine la naqulu la yadurru ma al-imani dhanbun ba ma cewa la ya durru ma al'imani zambun zunubi baya cutar da imani liman amilahu ga wanda ya aikata shi mu waƙi da mun yadda zunubi yana cutar da mutum a imaninsa yana rage wa mutum imani domin mun yadda imani yana ƙaruwa yana raguwa wannan ita ce aƙidan aƙidan mu shine imani yana raguwa idan an yi saban Allah yana ƙaruwa idan an yi da'a ga Allah gaba ta tamanin wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhiluhum al jannata bi rahmati wa la na'manu alayhim wa la nashhadu lahum bil janna wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alayhim wa la nuqannituhum malaiki cewa wa narju lil muhsinin sannan muna fata ga duk waɗanda suka zama masu kyautata aiki min al mu'minina cikin mu'minai an ya'fu anhum muna fatan Allah zai musu afuwar kurakuransu duk wani wanda yake kyakkyawan aiki ko mun san shi ko ba mu san shi ba ko a garin mu yake ko ba a garin mu yake ba min almu'minina daga cikin mu'minai to muna sa rai muna fata a gare shi an yi afuwa anhum cewa Allah zai masa afuwar kurakuransa wa yudkhiluhumul janna kuma Allah zai shigar da su aljanna bi rahmatihi da rahmatsa wala da amanu alaihim amma ba aminci muka ba su ba ba mu da tabbaci akan haka sa rai dai muke wala na shahadu lahum bil janna kuma ba za mu ba da shaida mu ce yan aljanna bane saboda suna kyautata aiki wa nastaghfiru li musiihim sannan muna neman gafara ga masu laifi cikin muminai wa nakhafu alaihim amma fa muna ji musu tsoro wala nuqanniduhum amma fa ba yanke musu kauna muke da rahmar Allah ba ka ji wani irin karatu a cura malan yayin shi duk mumin duk mumini muna kyautata masa zato kuma muna fatan Allah ya yafe masa kuma muna mafatan Allah ya shigar da shi aljanna ma ba fa kwace muka dan aljanna bane duk nagartan mutum duk imanin sa ba mu in ba nassi muka samu mu ba ma cewa wani dan aljanna ne saboda kirkin sa ya kai sannan dukkan masu laifi cikin mu'minai muna nema musu gafara cewa Allah ya gafarta musu zunuban su amma fa muna ji musu tsoro fa ba su tuba ba fa amma fa ji musu tsoron da muke yi kuma ba mu yanke musu kauna da rahamar Allah ba domin inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a an fahimta ana ko lokaci yayi to sai mu tashi gaba ta 81 insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk